labarai ta rediyo banfere da kuma tele banfere domin ci gaba da muhadari kamar da 'yan uwa suka saba sai dai kasancewa satin da wuce mun haɗu da ainihin wato wata barura ba mu samu halartuwa ba don haka muna bayan uwa hankuri akan wannan abin da wuce amma insha Allah yau ana tare da mu da izinin Allah ma idan ban manta ba muna ainihin 25 ne ga watan Rabi'in Sani hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1439 wanda shine ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya jambiye kenan miladiya ta yi wa annabi isa ɗanna na maryam shekara dubu biyu da goma sha takwas insha Allah don haka maudu'in mu kamar da yan uwa suka sani muna bayani akan asiyasatu dakhiliya wal kharijiyya da kuma mushakilolinta a tsakanin musulmi a halin da muke ciki yanzu idan yawa basu mance bisa ga wannan maudu'i muka yi jawabi a wancan satin da ya wuce don haka kuma za mu dora daga nan insha Allah da haka za ku tsari malam da izinin Allah yanzu malam fabbal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa da muke tare da su a cikin istidiyo da kuma waɗanda muke tare da su gidan tele da radiyo na bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci da kuma duk inda yan uwa suke kallon mu da sauraron mu a faɗin wannan duniya gaba ɗaya sati wancan ba mu samu damar gabatar da karatu ba an sa abin da suke cema rai diffusion ko maimaitawa wanda wani uzuri ne wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin a yau za mu ci gaba da bayani kan mustalahat da muka yi bayani dama shine matashiyar karatun namu ko ba haka ba mun yi shimfiɗoɗi da dama mun kawo kalimomi da dama mun yi bayanan su gwargwadon iya na mu sani na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da kuma iya abin da lokaci ya bayar a yau za mu ci gaba da bayanin a siyasar dakhiliya wa siyasar kharijiya siyasa ta waje da siyasa ta cikin gida ya musulunci ya ce a yi saboda musulmi sun jahilci ma siyasar tasu shi yasa waɗansu suke ganin babu ma siyasa a musulunci ko kuma suke arowa daga waɗansu don haka za mu yi ƙoƙari mu bayani a musulunci kuma mu kawo bambanci menene ina ne musulunci ya tsere ma su waɗannan ya musu fintinkau ya musu tsinke ya musu danja su masu ganin cewa sun ci gaba sosai a duniya in muka dubi siyasar dakhiliya muka ce musulunci ya shimfiɗa abubuwa guda shida akan su ne siyasar musulunci cikin gida take tafiya na farko muka ce musulunci ya ce a kiyaye rayuka domin rayuwa abu ce mai muhimmanci abu ce mai daraja wanda ya kamata a kare shi in ba da dalili ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ku kashe rai wadda Allah ya haramta kashe ta sai da haƙƙi haƙƙin nan mun faɗa in mutum ya kashe a kashe shi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun akwai rayuwa tare da ku ya kuma abuta hankula don ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala domin in mutum ya san in ya kashe za a kashe shi zai rayar da kanshi ma'ana ba zai kashe wani ba balle a kashe shi kuma zai rayar da wanda yake son ya kashe to kaga da za a yi aiki da wannan ka'ida a duniya da yanzu kashe kashe sun yi sauki amma sai a zo dan tawaye ya kashe mutane kuma a kama shi kuma a je kotu a kare shi kamar dai mutanen da ya sanadi ya kashe su ba mutane bane dabbobi ne ina fata an fahimce ni in ba mutum yayi dalilin da zai sa a kashe shi ba na biyu musulunci ya ce a kare addini ko ba haka ba addinin nan shine babban jari na dan adam to don haka taba shi kuma ba a yarda da shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda ya zo cikin sahihul bukhari hadisin ibnu abbas yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi to waɗansu za su yi suka cikin wannan saboda ba su fahimci hikimar ba in muka bar addini wanda ya ga dama ya shiga wanda ya ga dama ya fita to addini zai mutu abin wasa ko ba haka ba mun faɗi ayoyi a cikin suratu ali imran wata hikima ta malaman yahuda da yahudawa da suka ce ku shiga addinin masu imani da safe sai ku kafirce da marice don saboda ku yi wasa da hankulan waɗansu daga cikin musulmai Allah ce wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un ka gani ku yi wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta ce in ji Allah Na'am.
aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ga waɗanda suka yi imani wajhan nahari fuskar yini ma'ana farkon shi kenan wakfuru akhirahu ko kafirce da maraice ko ba haka ba la'allahum yarji'un dan saboda su dawo daga addinin su ce a to waɗanda ahlul kitabi ne suna da ilmi to tunda kaga sun shiga sun dawo to sun san illa tunda wanda ya san ka shi ya san illar da kake tattare da ita ko ba haka ba to sai Allah ya hana wannan in za ka shiga musulunci a gaya ma dokokin shiga musulunci ba a fita in kana shiga ka shiga in ba ka shiga ka dina to sannan kuma sai musulunci ya ce a kare dukiya domin dukiya ita ma ba abin wasa ba ce ko ba haka ba shi yasa ya ce duk wanda ya sata a yanke hannunsa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim aya ce tana cikin suratul ma'ida da barawo mace da barauniya muka ce an fara da barawo namiji amma a cikin suratu eh, an-nur sai aka fara da mace aka ce azzaniyatu wazzani malamai suka ce can cikin suratul ma'ida saboda sata aiki ne wanda mafi yawanci ɗa namiji shi ya iya shi yake iya ɗaukar bindiga shi yake iya faɗawa gidan mutane da daddare ya yi ɓanna ya kashe rai ya yi ƙwace to sai aka fara da shi amma ta azzaniyatu wazzani sai aka fara da mace saboda k- wato kaso mafi yawa na zina daga mace yake faruwa tunda in ka yi mata ba ta so za a ce ka mata fyaɗe ko ba haka ba su da ba suke cewa نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء بيتي نظرة شو- ش- أحمد شوقي أتكن قصيدة شياكا وشكما وأنسو أدباء كافين ما شوقي سنكا ونن بيتي نظرة عند الجنسة فارا ودك كلو ككلا أكليكا فابتسامة تسي أسامو مرمشي ko ba haka ba alamun yarda kenan fa kalamun sai a yi magana a ɗauki randevu a bada nimero fa maw'idun sai a ɗauki randevu fa liqa'u sai a haɗu a aikata ɓanna ko ba haka ba to da haka dai eh, wannan wajibi ne a kiyaye dukiya ta kowa dukiya taka ka kiyaye ta dukiya ta al'umma a kiyaye ta kada a yi wasa da ita kuma ka a ɗauka kuma ka a bari mai ɗauka ya ɗauka an gane ko Na'am.
muka ce musulunci ya shirya a yanke hannu wanda kuma waɗansu musulmai abin bakin ciki waɗanda suke shirin kare haƙƙin ɗan adam suna cewa wannan bai dace ba kafin su mun yi bayani abul ala'il ma'arri ɗaya daga cikin udaba'u ya yi suka ga wannan yake cewa yadun bi mi'atai asjadin ina ganin satin da gabata mun karanta shi ajsadin asjadin na wudiyat ma baluha quti'at fi nisfi dinari yace tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa an na'udha bi maulana min an-nar yace yadun yanzu ya hannun dan adam bi mi'atai asjadin da wato zinariya shine asjad az-zahab kenan wudiyat an yi mata diyya an bada ma ba ruwa kuta a cikin nisfu dinari ya za a yi kuma a zo cikin a ce nisfu dinari mutum ya sata a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yanke ta yace to tanaqudun akwai cin karo da juna akwai warwara tanaquli kenan ko ba haka ba yace to malana illa sukutu lahu ba abin da ya kamata illa mu shiru dai wa an na'udha bi maulana minan nari mu nemi tsari ga Allah daga wuta wannan ba gaskiya bane tunda kace Allah ya tanaqudi ko ba haka ba sai wani malami masa raddi yake cewa yadun bi mi'atai asjadin wudiyat lakinna lakinnaha quti'at fi nisbi dinari izzu alqana'ati aghlaha wa arkhasaha dhullu alqana'ati fafham hikmat albari yace hannun dan adam an yi diyyarsa da dinari 100 amma Allah ya ce a yanke ta da nisfu dinar don mi yace izzu alqana'ati aghlaha abin da yasa ta yi tsada saboda tana da aminci ba ta taba kayan kowa ba tana da wadatar zuci wa arhasaha abin da yasa ta yi arha an gane ko ta yi arha wato zillul zillul qana'ati saboda ba ta da wadatar zuci ta je ta taba kayan wasu yace to fafham hikmatal bari ka fahimci wato hikma ta ubangiji mahalicci Na'am.
kenan tsada abu da rashin tsadarsa saboda kasancewa shi da wata sifa dan adam yana da daraja waɗansu wurare in mutum ya sata za a kulle shi ai dan adam yana da daraja ko kuɗi kuma su dan adam ya fi kuɗi daraja me yasa aka kai shi gidan kasu sannan kuma dan adam wani wuri in ya sata za a kashe shi kamar kasar China da ka saci kuɗin da sun ka kai eh, ina ganin ko eh, dolar ɗari biyar ne ko ɗari dubu biyu da ɗari biyar komi matsayinka a ƙasa ko kani shugaban ƙasa za a kashe ka a ko najeriya malam bai kai a ta na- a hukumance kasan a Najeriya da ake kashe mutum a kunna mishi wuta a sa abin nan taya ko sound ba gwamnati ba ce ke yin haka amma su a tana a hukumance ne ina fatan ka fahimci bambancin to me yasa waɗan su tana ba a yi musu magana ba sai musulmai ko ko alqur'ani da Allah su da ke kashewa da kashewa da yanke hannu wane ne gaba ina fata an fahimce ni to kaga musulunci ya nuna dukiya tana da daraja wato abu ne wanda ya kamata a kare shi sannan kuma musulunci ya yi bayani a cikin siyasa ta cikin gida bayan kare waɗannan kuma a kare hankula duk abin da zai bugar da hankali duk abin da zai rufe hankali duk abin da zai sa hankali wa tangariri ya zamanto bai da tabbata an gane bai samu tabbata ba sai Allah ce a kare shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كاغا يقول لكي إيماني حقيقة الخمر والميسر جيا تاتا والأنصاب ko ba haka ba da gumaka wal azlam da kibau na tsafi da ake yi da buye-buyen kasa rijisun kazamta ne min amalin shaitan daga cikin aikin shaitan fajtanibuhu ku nisance su la'allakum tuflihun in kuna son ku rabauta ku samu nasara duniya da lahira ko ba haka ba inna ma yuridu shaitan shaitan yana so an yuqi bainakum al adawa ya abkar da adawa tsakankanin ku wal bagda da kyamar juna fil khamri wal maisir a cikin tata da kuma giya duk inda ake shan giya ba a rabuwa da rikici ba a rabuwa da face-face ba a rabuwa da fada zagi fashe abin ga a fashe kwalba a soka ma wani a ciki da abin da ya kama da haka ko wajen tata ko ba haka ba wai sudda kuma an zikirillahi wa an sala yana son ya kare ku daga zikirullah ambaton Allah ana tata ba a yi ambaton Allah an sha giya babu ambaton Allah don babu hankali ko ba haka ba sai ɓace ɓace ka ɓaci wani ba zai sha giya ya ɓaci ubangiji wani zai sha giya ya ɓaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawa ya ɓaci shugaban ƙasa ya ɓaci mahaifin shi ya ɓaci mahaifiyar shi ya ɓaci surukinsa ya ɓaci matarsa ya ɓaci ƴaƴansa ko ba haka ba da abin da ya kama da haka an sanya ma giya suna alhamru li'annaha tahmuru al-aql domin tana rufe hankali tana hana ma hankali aiki duk abin da yake gusar da hankali kenan sai dauki wannan hukunci ba tare da hankali ma karkashin nan ko taramal wanda yanzu mutane da taramal da duk abin da zai zama tuwa zai shiga haka don haka kawai ya ce a'a shi bai ga wuski cikin qur'ani ba bai ga taramal cikin qur'ani ba bai ga daga cikin qur'ani ba bai ga su guda cikin alqur'ani ba ina fata an fahimta illa ake kallo Allah ya kyauta da haka dai duka sun shigo cikin wannan Allah ya ce a kiyaye hankula sannan kuma Allah ya ce a kiyaye wato nasaba haihuwa da farjujjuka قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أجايا مؤمن ne maza da mu'min mata su kare farjujjukan su da ganin su ko ba haka ba sannan kuma in mutum ya yi zina haddin sa na giya za a yi masa bulala arba'in ko tamanin akwai sabani tsakankanin malamai sannan kuma zina in mutum bai taɓa yin aure ba za a yi masa bulala ɗari in ya taɓa yin aure za a kashe shi a jefe shi har ya mutu shi ma wannan ana suka a kan shi to amma in muka kalli illa mutumin da ya yi zin da matar da ba tasa ba ya bude masa sutura don ya ga tsiraicinta bakin kima abin da mace ta mallaka ya ji daɗi ga dukkan jikinsa ya kamata a jefe shi dukkan jikin shi ya samu irin wannan ciwon da ya ji na daɗi sannan kuma ya je ya yi lalata da matar wani ko yar wani ko yar wani ko ƙaunwar wani ko ba haka ba don saboda ya ɓata wannan zuri'a ya ɓata musu dangantaka sannan kuma ya kawo 'ya'yan da ba na wannan zuriya ba su shiga cikin wannan fami ko ba haka ba mutane suna ta yankan ragunan banza da yofi dan da ba naka ba kana yi masa suna ko ba haka ba mace ta je ta karɓi kuɗi ga mijinta ta yi abinci ta ce za ta kai ma mahaifanta ta je ɗakin ƙato ko geto ko ba haka ba ko mace ta je ta ɗauki ɗaki ta ɗauki ƙananan yara saboda tana da kuɗi ko babban matsayi ta rinka lalata da su a cikin gidajen da aka ɗauka ko kuma irin waɗannan otal to musulunci ya faɗi dokar da za a ɗauka ba dan saboda ana son a kashe su ba amma sun zamanto banna a cikin al'umma sun jan jarafi sun zam microbe ko ba haka ba don haka sun zan virus cikin al'umma dole sai an yi maganin irin waɗannan to don haka da wanda ya suka ga wannan shi ma ya yi suka ne ba ga malamai ba ya yi suka ne ga Allah ya yi suka ga addinin Allah ya yi suka ga alƙur'ani ya yi suka ga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a kare al'ird cikin siyasa ta musulunci a kare mutuncin mutane kan a ci mutuncin mutum ko ba haka ba in kan zargi mutum da zina za a yi ma bulala 80 in babu shaidu guda hudu wallazina yarmuna al-muhsanat ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأن آية تذكر سورة النور الله يا بياني إن كان يزرجي متنسي وهذا يا زنا المحصنات ولا أنسنشي tsararren mutum ne mai mutunci cikin al'umma saboda ana son a bata addini mai- wato mai mulki saboda yana adalci ana son a bata sunansa malami mai da'awa kan musulunci ana son a bata da arwarsa da addini mai kuɗi saboda yana taimaka ma addini musulmi nagari talaka ko da talaka ne musulma ko musulmi tunda ya ce al-muhsanat malamai suka ce ko da namiji ne al-muhsin hukuncin guda ne taba mutuncin musulmi abu ne wanda bai dace ba da haka nan za a kalli cewa wannan wuri za a yi wa mutum hukuncin da ya dace da shi sai na arba'atu shahada Ma- ban mazaje da shi guda ba uku.
ko eh ban da shi ba ko har da shi a ban da shi hudu da ka ban da eh shi hudu zai kawo ban da shi ko ba haka ba sun malam ya atu bi arba'a ce sun sun malam ya atu aka ce busu zo da ba Mm.
kina kaga shi bai ciki bai ciki an gane ko sai an samu shaidu guda hudu kuma mutum bai shaida akan kansa sa dan kowa cewa shi shi na kwarai ne Kwarai kuwa.
kafirai munafiqai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun in an ci kakku banda bayan kasar ce ai mu mu ne masu gyara ko ba haka ba wa qala fir'aun zaruni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ard al fasad yace ku bar ni in kashe Musa shekirai Allah mu mu yi gaba da gaba tunda ya ce Allah ya aiko shi inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina tsoron Musa ya canza muku addinin ku aw an yuzhira ko a wata qira'a aw an yazhara fil ardi fasad don kan banda ta bayyana a bayan kasa ko annabi Musa ya bayyana da banda a bayan kasa kaga wai annabi Musa da yace abota ma Allah ya zo da adalci shine ya zo da banda a bayan Shine kasa kamar wannan.
yadda ake cewa malamai sun hana ma mutane zaman lafiya sun rarraba kawunan mutane sun yi kaza sun yi kaza ba yau aka fara faɗa irin waɗannan maganganu ba ko ba haka ba ashe sunna za ta fir'auna shi ya sunna ce fara a'a ta kafin rai ma duk annabin Allah wanda ya zo ce abi Allah ayi adalci a daina zalunci haka aka gaya mishi ya zo da banna ya zo ya raba kawunan mutane ya zo ya hana ma mutane su shakata su ji daɗi ya ce kaza haram ne ya ce kaza haram ne shi dai kaza haram ne haram ne haram ne haram ne to Allah ya kawo azabar da ake cewa Allah zai kawo ta ina fatan an fahimta to kaga dai a takaice waɗannan abubuwa su ne manya manyan abubuwa guda shida siyasa ta ciki- ta gida ta musulunci abin da ya kamata a yi aiki nan kenan in mutum na son ya zama eh, minista na cikin gida a musulunce ga irin abubuwan da ya kamata ya hankalta ba in muka kalli irin waɗannan abubuwa rashin su shi zai samu ba a samun zaman lafiya Hmm.
duk lokacin da ba a samu addini ingantacce cikin al'umma ba kaga bankaura za a yi ba za a kai labari ba saboda Allah ya halicce mu don mu bauta masa in mun yi shirka ba za mu kai labari ba ko ba haka ba in ba a kiyaye addini ba ba za a samu nasara ba a cikin al'umma in muka kalli abin da ya shafi rayuka in ba a kiyaye rayukan mutane ba zaman lafiya ba zai yiwu ba a duniya duk abin da ya sa duniya ba ta zaman lafiya ba a kare rayukan mutane ba ko ba haka nan bane ba ai adalci ba wajen kashewa ko ko barin mai rai ina fata an fahimce ni sannan kuma in muka kalli abin da ya shafi hankulla abin da ya sa ba a samun zaman lafiya al'amura suna watan gariri saboda ni saboda babu hankulla ai ko an kawo bambanci tsakanin kwayoyi an ce wanda ya sha giya babu matsala saboda suna samun kuɗi ko ba haka ba amma an ce wanda ya sha daga a kama shi saboda su suna shan giya ƴaƴansu suna shan giya to wanda ba a yadda ba in an sha giya a tuka mota ana bashi jagorancin al'umma gaba ɗaya da mul- da tuka mota da tuka ƙasa wanne ne yafi hatsari ina fata an fahimci ni to ka gani musulunci ce ake yi an ce a kare dukiya in ba a kare dukiyo ba ya za a iya zaman lafiya mutum ya kwace dukiyar ka a zaman lafiya ba zai yiwuwa ba sannan kuma in ba a kare matan mutane ba da nasabar su da mutuncin su ya za a iya zaman lafiya talaka yana iya zagin kowa kuma bisa ga ƙarya babu wani dalili ya shiga RFI ko ya shiga radio Deutsche Welle ko ya shiga radio America talaka ya zagi shugaban kasa misali ina fata amince ya zagi masu kuɗi ya zagi malamai ya zabi gidu wanda ya ga dama ta hujja demokrasiya ce ake yi ina fata an fahimce ni to kaga wadan ka faɗi zaluncin da an kai ma amma zagi ba abin da ya kamata kai bane amma zagi zaka ji saman internet da waye da waye da abin da ya kamata haka kaga rashin wannan shi yasa babu wata interior wanda za ta iya kama mutane zaman lafiya matukar waɗannan abubuwan ba a kiyaye su ba a gurguje sai mu shiga siyasa ta kasashen waje Hmm.
in muka kalli siyasa ta kasa waje alkharijiyya asar étrangère Na'am.
me musulunci yace ayi sai musulunci ya kafa doka ba ku iya kawo wa siyasa ta waje dole sai ku kasar ku kun gyara ta to dole sai an samu haɗin kai na gaskiya ba a samu haɗin kai ko ba a fahimci addini ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karoli ne daban-daban akwai bakake irin su Bilal akwai Farisawa irin su Salman al-Farisi akwai Larabawa akwai al-Muhajirun akwai al-Ansar dukkan su ya hada su musulunci wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah ne hada zukatan su da kace da duk dukiyar da abayin kasa Al- Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka isa ka hada zukatan su ba ko ba haka ba saboda dukiya tana iya sakari wajen rabo ana samun matsala barayi wajen rabo ake gane su an ba wale ba a ba wale ba amma imani ke sawar ba za a samu matsala ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma a je a yi ilimi na kariya al'umma wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattalin gurgudo iyawanku na karfi karfi kuma ba dole ba sai karfin tuwo yanzu duniya ta wuce a sa kulli ko bindiga a'a makamin nukiliya da yadda za a iya kai hari da zaune ina fata an fahimce ni koriya ta arewa ga sunan sun buwaye babban kasa a duniya amurka ko ba haka ba ba wai saboda kulli ba ne ko ko ayoyi kawai suka yi ta karantawa a'a sun je ne sun yi ilimi suka samu makaman nukiliya suka samu kariya suka kare al'ummarsu da haka shine abin da ya kamata musulmi su yi ba wai zan ci a zo ana zabure zabure ba kafin ce ni kamar kasar Iran sun samu yancin kansu sun yi makamai nukiliya sun aji ilimi ne za al'umma za ta nema ta samu yancin kanta cikin al'umma ko ba haka ba ta kwato ma kanta yanci don ba baka yanci ake yi ba an fahimce ni to sannan kuma sai ya zama to wanda ba musulmi ba an gane ko musulmi wanda ba waje ba ya ake samun haƙƙi na zama ɗan ƙasa patriotism shine a yi biyayya ga shugabannin ne ga abin da bai saba ma Allah ba ina fata an fahimci ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum aka ce an ce ati'u Allah fi'li aka kawo wa ati'u rasula fi'li aka kawo amma da aka zo wa ulil amri minkum sai a ce ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba saboda da'a su karkashin da'ar Allah subhanahu wata'ala take ba a yi musu da'a ga abin da yake ya shafi sakon Allah subhanahu wata'ala ko ba haka ba kenan dole ne hukuma haƙƙinta ta yi adalci in ta yi adalci su ko dole ne mutane su yi mata da'a ba abin da bai shafi sabon Allah ba to sai ya zamanto muna da mutane musulmin da ba cikin ƙasa yake ba me ya hukuncin shi kafiri yaya hukunce hukuncin su duk ɗaya suke munafikai yaya suke sai Allah ya muna bayanin yadda za mu mu'amala da su munafiki wanda a cikin gida in ya zamanto a jan ne na kafirai ko a ɗaure shi ko a kashe maslaha za a kallo kuma ba musulunci ɗaya fara wannan ba babu wata ƙasa wadda ɗan leƙen asiri shiga cikin tasabbashi an gane ko in kuma an kaga kawai dai mutum ne wanda bai damu ba illa dai munafikin shine sai a bar shi da Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san manya manyan munafikai bai kashe su ba yace wato hatta la yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta to in ya zama to kuma kafirai ne to suna da halaye daban-daban daga cikin halin su kafiri ko ya zama to akwai alkawari tsakanin shi da musulmai na rashin yaki ko ba haka ba to in akwai alkawari ba za a yi yaki ba wanda yake karkashin alkawari shi kuma ba za a taba shi ba wanda yake karkashin alkawarin karkashin alkawarin musulmai ba za a taba shi ba suratul nisa'i ta yi bayanin wannan sai kuma kafiri wanda yake muhaid ne shi bai yakar musulmi bai yakar kafirai tsaka tsakiya shi shi ma wannan ba a ce mu yake shi ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا kenan kafiri akwai kafiri wanda yake wato alkawai alkawari tsakanin shi da musulmai to wannan ba za mu taba shi ba za mu yake shi ba kafiri na biyu shine wanda shi bai yakar musulmai bai yakar kafirai shi ma annan wannan ba a ce mu taba shi ba fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila sai kafiri wanda yana nuna muna yana tare da mu bai kulla alkawari ba kuma yana nuna muna yana tare da kafirai to wannan ba za mu yarda da shi ba ya kashe za mu yi an gane ko yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kenan mai halshen damu mai halshen damu baki biyu kenan asfara dil wajhaini kal munafiqi inji hariri mai fuska biyu wanda bai son a gane dan son a ci banza an gane shi na tare da waɗannan shi na tare da waɗannan to kaga waɗannan kaji hukuncin da musulunci yace ayi musu sai akwai kafiri al muahad wanda yake an kulla alƙawari yana tare da mu to wannan kuma in dai yana bin dokokin kasar musulmi ba za a taba shi ba ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala ya tahi ahkamu ahli dhimma hukuncin kafirran amana akwai almusta'man kafirin da shi yana son ya shigo cikin kasar mu ya zo ya saurari maganar Allah shi ba wanda za a bashi dama yanzu dan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul tauba wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين إذا ɗaya daga cikin mushrikai ko ba haka ba istajaraka yan nemi ka bashi kariya to fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har sai ya saurari magana Allah zalika bi annahum qaumun la ya'lamun domin ba su da sani su kafirai har su saurari magana Allah su fahimce ta an gane ko to kaga kafiran akwai kuma kafiri shi kuma wanda na harba ne babu alkawari tsakankanin mu kuma yana iya yaƙi mu kowane lokaci to wannan kuma hukuncinsa shine yaƙi an gane ko to kaga hukuncin kafirai ba lokaci guda ba ne babu bayani akan yadda ka'idodin musulunci suke saboda waɗanda su ne suka kai mu ga matsala ko ba haka ba to sannan kuma sai mu zo zuwa ga musulmi musulmi wanda ba cikin ƙasa yake ba to wannan babu hujja sai ya dawo cikin musulmai wallazina amanu ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله in kafiri na can musulmi ya zayarrai za suna saka kafirai dole ya aiki da dokokinsu in yana son ya aiki da dokokin musulmi ya dawo cikin musulmai ina fata an fahimta wannan duka alqur'ani hukul muwaqara kenan ba wai duk alqur'ani yayi bayanin wannan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan malamai sun yi sharhi da istinbatat da dama amma saboda rashin fahimta wani lokaci saboda ba a karanta abin sai a ga waɗannan lokacin babu su shin hede babu su yau ai shi addalin da ya samu ka ɗauko na kafirai in ka dibi kundin France kashi 80 cikin 100 na zamantakewa duk musulmi suka ɗauko shi littafin ibnu farahun suka ɗauko suka fassara da at-tafsira sai suka ɗauka suka yi modifiyan su suka yi taradir suka ƙara saura suka rage saura babu da labari majalisar ɗinkin duniya ta farko sai dai n dokokinta duk littafin malikiya ne suka fassara da dokokin su suka aza amma ba su yi aiki da saura ba ko ba haka ba to kaga wannan rashin sanin musulunci shi ya kai mu ga haka shi yasa musulmin ba su fahimci musuluncin ba kaga dole ko aiki in ba a fahimtar kyau ba a yi aiki a kuskure akan kuskure ina fata an fahimta to kaga wannan ita ce siyasa ta musulunci game da abin da ya shafi wato wanda yake musulmi ba yana kasar musulmai ba an gane ko to yanzu daga cikin abubuwan da suke da alaka da siyasar mu ta ciki da ta waje ko mu yi mukarana to in muka kalli siyasa ta turawa ta cikin gida da ta musulunci wacce ce tafi musulunci ya ce a kare abubuwa guda shidda to in an kare su in ne za a samu zaman lafiya kasashen mu ko kasashen turawa kaga duk ba a kare wannan ba abu na biyu in muka kalli ka'ida ta kasar waje misali su ka'ida siyasar turawa ta cikin gida da ta musulunci babban bambanci tsakankanin su shine shi su turawa suna tarbiyyantar da ɗan adam ne don a samu almuwaƙin as-salih a samu ɗan ƙasa na gari shi kuma musulunci ya ƙetare wannan iyaka ya wuce nan yana son a samu al-insan as-salih mutum na gari su turawa siyasa su cikin gida mai kyau ce ƴan ƙasa za a yi musu adalci amma waje za a cuce wasu kaga kai dai ƙasarka kawai ka zamanto na gari kakka taka dokar ƙasarka amma ka cutar da kowa shi ko musulunci ya ce duk inda kake ka zama musulmi na gari mutum na gari kaga ashe bai halatta gare ni in zalunci kaina ba kuma bai halatta gare ni in zalunci wani ba amma bai dace gare ni in gyara kaina ba in bata gidan wani wanda shine turawa suke yi a yanzu sun gyara kasashen su ko ba haka ba har muna gani muna cewa muna son mu samu irin rayuwa abin ga tsari irin nasu a waɗansu wurare amma kuma a waje wa yake zalunta waɗansu kasashe wa ya hana ma wani zaman lafiya har yayi hijira wa ya hana ma wani dukiyar sai talautar da shi har ya zamanto yana kokarin ya hijira ya bar wurin sa su ne ina fata an fahimce ni to kaga siyasa ta musulunci da kuma siyasa ta turawa in muka dawo a cikin siyasar dakhiliya ta musulunci ko ba haka ba za mu ga akwai abin da ake cewa al-iqtisad shine wato me yake suna tattalin arziki ya musulunci ce a tattalin arziki wani zai ce a babu economy cikin musulunci ko ba haka ba a musulunci a gurguje ya aza dokoki guda hudu kan abin da ya shafi dukiya domin dukiya tana da doka hudu a musulunci ko dai a same ta ta hanyar halat ko a same ta ta hanyar haram biyu kenan ko a sanya ta ta hanyar halat ko a sanya ta hanyar haram biyu kenan nawa kenan hudu to guda uku ba ruwan Allah da su guda ne Allah yake so in ya zamanto an samu dukiya ta hanyar haram ko an sanya ta cikin hanyar halas ba ruwan Allah da wannan dukiya in an samu dukiya ta hanyar wato haram an sanya ta ta hanyar halas ba ruwan Allah da wannan dukiya in an samu dukiya ta hanyar haram an sanya ta hanyar haram ba ruwan Allah da wannan dole sai an same ta ta hanyar halas kuma an sanya ta ta hanyar halas an gane ko to ina do ina ka'idodi mutumin da ya nemi dukiya ta haram ya sanya ta ta hanyar haram kamar kafirai wannan ba ruwan Allah da su sun samu dukiyar su ta hanyar riba da zalunci kuma sun sanya ta cikin yakin Allah Allah ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun a cikin suratul anfal kafirai sun samu dukiya wato suna ciyar da dukiyar su an gane liyasuddu an sabilillah dan su kare mutane daga hanyar Allah dole ba za su baka dukiya ba sai ka saba ma Allah sai sun azama duk inda za a saba ma Allah sai kai musu biyayya bisa ga sabo Allah Allah ce za su ciyar da dukiyar su za su zamanto nadama da hasara gare su duniya da lahira an fahimce ni to kaga ba ruwan Allah da wannan abu na biyu sai wanda ya nemi dukiya ta hanyar halal amma ya sanya ta cikin hanyar haram mutumin da ya kasuwanci kuma ya je ya sanya dukiyar shi cikin aikin da Allah bai da shi ba kide-kide wake-wake wasannin banza kaga wannan shi ma ba ruwan Allah da shi domin ya neme ta ta hanyar halas amma ya sanya ta ba inda Allah yake so ba kaga kuma babu ruwan Allah da wannan domin Allah ya ce mu neme ta ta hanyar halas ko ba haka ba sannan kuma ce mu sanya ta hanyar halas an gane ko to sannan na uku wanda ya nemi dukiya ta ko wanda ya nemi dukiya ta hanyar halas ya saya ta hanyar haram kamar yanzu wanda ya nemi dukiya ta hanyar haram ya siya ta hanyar halal kamar yadda waɗansu ke sace dukiyar al'umma ko karuwa ko ba haka ba sannan su je su ta cikin aikin Allah masallaci ko abin da kamar haka a in mutum ya nemi dukiya har mai gina masallaci masu sallah akwai sallar su amma shi ne da lada to akwai masu hajji kuma ko haji kai ne ibada ce duka sace in an ta an wanke zunubi tunda ka sata ka ta an ce in ka dara haji ka da ba ka ba ka da zunubi kina daga cikin sharuɗa haji a sai da dukiya halal an gane ko yana daga cikin sharuɗa wannan duk hayaniya ce ai akwai hadisin da ke cewa in kai arwalla zunuban ka za su fitar abin ka to ya haka da ai sai mu zuwa makka mun yi arwalla shi kenan magana sakari ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni yana da kyau mu fahimci nasoshi da kyau lalle mutane da sun dogara ga haka wanda duk hayaniya ce mallan su da kansu sun ba in ka to kara ka wanda waka ta sai ka baka zanubi ko dai eh amma da sharadi ya zama to ka tafi da dukiyar halal kuma ya zama to ba haƙƙin mutane ba domin Allah bai yahi maka haƙƙin wani sai dai yahi ma haƙƙin da akwai tsakanin shi da kai mun fahimci wannan da kyau duk irin waɗannan soshi sai ka bi sharhuhuka da alkur'ani da hadisai kuma ka bincike kuma ka zauna tare da malamai kuma ka yi bincike ko ba haka ba kuma kun tattauna wa junanku a matsayin ku na ɗaliban ilimi sannan ku fahimci gaskiya amma aka kawai a ɗauko nasi a watsa wannan ba abu ne wanda zai sawar a samu mafita ba so sai kuma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda sahihu shi na cikin sahihu muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi cewa wato inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba a wata riwaya da ba ta sahihu muslim ayyuhan nas an gane ko inna Allah ta'ala inna Allah tayyib a riwaya ta Abu Huraira inna ta cikin muslim inna Allah tayyib babu ta'ala babu ya ayyuhan nas an gane ko to tayyib Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba Allah bai karɓa abin da kuma ba tsarkakakke ba kaga waɗanda sharuɗa sun fito guda biyu don kawai ne ce da ra'ayin mu ke faɗa وإن الله أمر المرسلين مؤمنين بما أمر به المرسلين الله يا أمرتي مؤمنين دا أبن دي أمرتي واتو منزلين شي مي يا أمرتي منزلين شي أتكي سورة المؤمنون يتي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ku manzanni ku ci daga dada da abu wanda yake mai daɗi bai cutar da ku kuma abin da a halaliya wa amalu salihan ku aikata aiki na gari to kuma masu imani su ma an umurce su su aikata aiki na gari ko ba haka ba kuma Allah ya ce kulu min at-tayyibati kai har mutane gaba ɗaya ya ayyuha nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum daga abun da yake halal kuma wanda bai cutar da ku Allah ya halatta muku shi domin shine at-tayyiba zai dauki sifa guda biyu a nan an gane ko to dan haka kenan kaga ba a karba sai an abin nan da yace ya kawo wannan aya amara kama amara nan ya kawo ayar rusul bai kawo ayar masu imani ba ayoyin masu imani suna nan daban-daban a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni to sannan kuma sai abu huraira radiyallahu anhu yake bamu labari summa zakara rajula sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissar wani mutum wani mutum ne yutiru safara yana yawaita yawan tafiya wato ma'ana dalilan da suke sawa Allah ya karbi addu'an mutum wannan mutumin ya haɗo da yawa yutiru safara a as-safar shi kan shi balaguro ana karɓar addu'a to balle ma mutum ya tsawaita ash'asa aghbara gashin kan shi ya tashi tsaye sannan kuma yana da kura ma'ana kenan talaka ne ka san talaka suna da su suka yi cancanta Allah ya karbi addu'a su ko ba haka nan bane tunda musu zalunci mutane ba sannan kuma ya muddu yadayhi ila sama yana daga hannuwansa zuwa sama suna daga cikin abubuwan da inda nasu ya tabbatar da ana daga hannu a daga hannu ya rabbi ya rabbi yana cewa ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji domin duk da kafirai Allah shine ubangijinsu kuma da wannan suke roƙon Allah Allah ya karba musu ya rabb buste ya ilahu ba an fahimce ni to kaga duk waɗannan abubuwa sun tabbata amma ina ne gizo ke saƙa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'kaluhu haram wa ma'kuluhu haram abincin shi haram an gane ko wa mashrabuhu haram kuma abin shan shi haram wa malbasuhu haram abin shan shi haram wa ghudiya bil haram yayi guzi ko an ciyar da shi da haram kaga wannan yana nuna cewa ya kamata mutum ya ciyar da ƴaƴan shi daga halal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yustajabu li dalik ya za a yi irin waɗannan mutane a karɓa musu ya za a yi waɗannan mutane a karɓa musu kenan kaga ashe yana daga cikin dalilan da ke sawa musulmi yanzu suna addu'a ba a karɓa saboda ba su bi hanyoyin da ya kamata a karɓa musu addu'o'in su ba sun mance da sharuɗa kawai suna so Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ko haka ne falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun ku karɓa ma Allah ku yi aiki da abin da Allah ya ce in kuna so Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muku to kaga wannan hadisi yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar muna irin abin da ya kamata mu bi al-iqtisad ka je duk musulunci ya ada ka'idodi waɗanda za a bi a tafiyar da dukiya ba sai mun shiga cikin waɗansu abubuwa ba na zancen abin nan kuma musulunci sai ya hana dukkan hanya ta haram kamar riba musulunci ya hana ta ya ce ka a ci riba ka a yi kuma tawili domin wani sai zai ce an ce la ta'kulu riba azafan mudafa ai ka ku ci riba mai ninkin ba ninkin kenan in kun ci kaɗan biyu birgil cent percent wannan ba matsala bane alhali ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma baqiya ko bi karamci shi ko bi girman shi a bari Allah ya ce ko ba haka ba to sannan kuma in muka kalli hikma ta musulunci tunda akwai kasuwanci akwai harkoki da musulunci ya halatta mu dauke su mu yi aiki da su to menene matsalar arriba in muka kalle ta a larabci shine az-ziyada kari ko ba haka ba as-sadaqa in mun ka kalle ta shine badawa shi ko duk wanda ya bayar abun shi ya rabu to amma a cikin alqur'ani sai Allah yayi wata balaga Allah ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim yamhaqu Allahu riba Allah yana tawi albarka ar-riba dukiyar da take karuwa ta hanyar riba ka gane ni kenan a zahiri kana ganin ƙari ne amma ba ƙari bane wa yurbi sadaqat yurbi yana habaka as-sadaqat sadakokin da muke bayarwa kaga kenan nan wanda ke sadaka sai Allah ya ƙara ma dukiyar shi albarka kaga balaga ce aksiya an akasa abin don saboda mu a zahiri muke kallo kuma akwai a batini shi yasa Allah ce wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah duk abin da kuka ba su a min riba na riba ma'anar nan ana zancen irin kyaututtukan da ake yi waɗanda ba don Allah ba fala yarbu inda Allah bai karo wajen Allah don saboda wannan aya makkiya ce tana cikin suratul rum wanda kuma madaniya ce kenan kuma zancen hukumce hukumce sun sabkale a wato me yake da suna a Madina ba a Makka kai na watan tana sha irin biki na mata da suka biki na mata waɗansu sun ce bai daga cikin abin ga in an yi don Allah saboda ana iya yin kyauta don saboda mutum ya maido maka ko ba haka ba amma in an yi don duniya ne kawai wannan shine babu lada wa ma ataytum min zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mut'ifun wadanda suka ba su wa na zakka ma'ana kenan don tsarkakar rayuwar su sarka tana tsarkake zuciyar mutum wadannan su ne da alillin kama wato lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta to su mata wancan da suke nan na in don Allah ne mun ga mun yi bayani niyya za a kalla an gane niyya don akwai hadisan da suke nuna cewa ana iya mutun kyauta wa yusabu alaiha tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mayarwa akan ta in kuma ya ga kyautar babbar kyauta ce bai da niyyar mayarwa sai shi bai da mutum abin shi an gane akwai waɗannan bayanai ba sai mun ci lokaci ba wala tamnun tastakthir ka kai kyauta don neman ƙari ma'ana babu kyakkyawan niyya ina fata an fahimta ba sai mun ci lokaci kan irin waɗannan kabayan ba dan abubuwan da ke gare mu gaba gare mu suna da yawa ba ba haka ba to kaga dai a ce wannan shine usul na al-iqtisad al-islami principe ka'idodi dokoki rukunai gimshikai waɗanda musulunci ya kafa ya aza saboda a su don saboda a samu wato tattalin arziki na gari wanda lokacin da an ka samu crisis economic a ƙasar america duk bankunan da suke aiki da riba ba na musulunci ba sun samu matsala amma banda bankunan musulunci obama lokacin shine shugaban ƙasa sai da yasa aka samu lajina komite a yi research an gane da expert su gano menene dalilin da yasa wato bankunan musulunci musu kasa ba dalili kuma saboda ba su aiki da riba kuma 2% kenan shine in dai economy ta duniya tana tsaya da 2.5% yadda zakka aka ce a bayar da ita ba a samu matsala a duniya ina fata an fahimce ni to amma a nan turawa sun kawo nasu tsari al-ishtirakiyya an gane ni abin da ake cewa socialist akwai ar-ra'smaliyya su ne waɗanda ake cewa capitalism to waɗannan su ne suka mamaye duniya wanda in ka karanta littafin Muhammad Qutub akan mazahib fikriya mu'asira ya kawo su to kowanne daga cikin su yana da matsala menene matsalar shuyu'iyya menene matsalar ishtirakiyya menene matsalar ra'asmaliyya an gane shuyu'iyya ce communism to yanzu kasar tare suna tafiya akan wanda matsalolin su shine mataki mataki an gane da suka ɗauka saboda mazhabobi da wanda wasu sun samu asali akwai inda sun kai alaka shi ishtirakiyan nan akwai daban-daban akwai ishtirakiya socialist akwai shuyu'iyya akwai marxism abin da suna marxiyya suna kusa da juna amma suna dan bambanci an gane ni amma inda sun ka haɗu dai shine suna ganin cewa dukiya ta jama'a ce ka gane ni ba ta al- ta al'umma ce ba ta mutum guda ba ce shi yasa kullum abin suke kori ko su kwace dukiyar ka ko su yi kokari su hana ba ka samu dukiya su amsu dukiyar mutane su yi mu al'umma aiki nan suka samu matsala su ko a somaliya irin su america ka gane da mazhabobin da ke tare da su su ko suna ganin cewa dukiya jari hujja wanda ke ma jari hujja shine dukiya ta ta wace abin da daga dama zan yi da ita kowanne daga cikin su sai ya koma ya ɗauko su nasoshi ko ba haka ba hadda waɗansu daga cikin musulmai da suka afka cikin rami sai suka zo suka ce a'a ai musulunci ya ce ai istirakiya wasu kuma sai suka ce a'a musulunci ya ce ai ra'asmaliya a'a musulunci bai ce ai istirakiya ba bai ce ai ra'asmaliya ba musulunci cewa abi tsari na shi in muka ce mu hana ba mutane dukiya kowa ya koma ƙarƙashin gwamnati dukiya tana ga hannun gwamnati to wannan yana kashe al'umma domin Allah ya tabbatar da milkiya ta dukiya ya ba mutane mutum ya je ya yi aiki to wannan zai hana mutane su yi aiki an gane ko wannan zai sa mutane su yi taɓannar dukiya ina fata an fahimce ni kuma a zo a ɗauko alƙur'ani a kafa hujja da shi don a kare ishtirakiyya wannan ba gaskiya ba ko ba haka ba kaga Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ya fifita sashi akan sashi ta arziki ba arziki dai ba ilimi ma haka ko ba haka ba Allah ne yayi niyya don saboda nuna hikimarsa an gane ko ko kuma a zo a ɗauko aya a ce Allah ya ce ayi ishtirakiya don ya ce kai la yakunu dulatan bainal aghniya minkum kan dukiya ta zama tana jujjuya tsakanin bawa da ta daga cikin ku ko ba haka ba sai to kaga Allah ya ce haka a na ana zancen fai'i na biyu mu sakan maka dukiya ce ko ba haka ba ana zancen fai'i kuma ana zancen dukiyar da aka samu ta hanyar yakin da ba a yi yaki ba musulmi suka samu iko akan ta an gane ko to wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba amshe dukiyar wani ba dukiyar musulmi tana gare su in an tashi neman taimako za a nemi taimako akwai mawadata daga cikin sahabbai bai ce duk ko tattaru ba ko ko a ce da aka sai yakin tabuka an ce mutane su hada dukiya ko ba haka ba a rarraba daidai wa daida sai ce to ai kaga ishtirakiya kenan a'a daidai wa daida mai iya cin loma goma to sai a bashi loma goma mai iya cin loma biyu sai a bashi loma biyu shine daidai wa daida ba wai wanda bai a ce mutane za su iya zama ɗaya ba a cikin irin wannan kana fahimta ta kokarin kare irin waɗannan matsaloli da haka nan ne da ruwa da wuta da ake cewa duk mutane su yi sharaka a cikin su me yasa ake kwantar me yasa wani gabe jika goma ne biyar jika talatin kaga wannan duk ƙarya ce suke yi illa dai ana son dukiyar ta zama to ga hannun waɗansu mutane waɗanda za su tattaro ta su su yi gada su yi yadda suka ga dama cikin kawunansu da 'ya'yansu da mutanensu da kuma abubuwan da suke bukata na rayukansu an gane ko to kaga ishtirakiya ba ta da wuri Ahmad Shauki da yazo cikin qasida Shahabadiyya yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tuntubi yace al ishtirakiyuna anta imamuhum masu mazhaba ta socialist da da communist kai ne shugaban su ya za yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shugaban irin mutanen su kawo kwanda a cikin kasa ko ba haka ba to wannan kenan to in mun ka da asmaliya al milkiyya al fardiyya mutum ya ga dama ya duke shi dan adam in Allah ba shi dukiya ba shi kadai an ka ce amfani da ita ba ina fata an fahimci a'a an ce ta kowa da kowa ce to kenan ya kamata dukiyarka in ka bude kamfunna ba kai kaɗai ne kake nemo ka kuɗi ba don mutanen ba ƴaƴanka bane ba bayan ka bane kuma kenan aikin da ake dukiyar ta jama'a ce sai a taimaka shi yasa musulunci ya ta kokarin a taimaka ma waɗanda ba su da an gane ko kaga ba masu kuɗi wadata su yi abin da suka ga dama zai sa su yi girman kai su cutar da mutane ba amshe ma mutane dukiya zai sa mutane ba za su abin gaba hikima ce kuma ta Allah yace zai yi talaka da masu kuɗi dalili Allah ya faɗo daga cikin su ba duka za mu iya musaki sani ba don gaibi ne na Allah amma a cikin alkur'ani Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka rarraba musu al'amarin su na duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mun dauki sashi akan sashi da daraja muka ba duki saura dukiya ba mu ba saura dukiya ba ko ba haka ba shi daga cikin darajojin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashin su ya dauki sashi a aiki in ina da miliyar guda kana da miliyar guda wa zai dauka wani aiki in salaggan gida na ta cika taka ta cika wa zai ɗauka wani aiki kowa yana da kuɗi ba zai taɓa yiwa ba amma talaka yana da buƙatar dukiyar mai kuɗi mai kuɗi yana buƙatar aiki sai Allah ya wannan Allah subhanahu wataala cikin suratu shura ma sai da hito da abin baro baro kuma yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah ba mutane dukiya da sun yi banda a bayan kasa yanzu ma babu kuɗin mun zama na lafiya sosai balle an ba kowa kuɗi kaga sai sayan makamai da kashe kashen juna da rashin yi ma juna biyayya da da'a ko ba haka ba to kaga wannan ita ce hikma wanda musulunci yayi bayani a cikin wato abin da ya shafi al'amarin dukiya da zancen riba in muka kalli cikin mushkilolin da musulmai suke fama da su tunda mun ce zamu bayani mushkilolin da musulmai manya manyan mushkilolin da musulmai suke fama da su akwai mushkiloli guda uku mushkila ta farko kafirai suna da iko akan musulmai mushkila ta biyu musulmai suna da rauni mushkila ta uku akwai sabani tsakankanin musulmai duk inda ka tai a duniya sai ka iske wannan to menene matsalar mu ya za mu samu mafita Allah ya bayanin wannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushkila ta kafirai suna da iko akan mu ba yau bane duk in an ka samu matsala mu dawo mu kalli zunuban da muke aikatawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kowaɗanne jama'a a zama alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan khairul qurun qarni sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duk wani mutum wanda an jagora a duniya ya fi kowa daraja da kima to wata matsala ta faru ranar Uhud aka karkashe sahabbai aka samu matsala sai sahabbai suka yi magana awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha allati qul huwa min indi anfusikum lokacin da musiba ta same ku kun samar da tamkar sa ma'ana kun kashe kafirai ranar badar kuntum anna hadha kuka ce yaya wannan sai Allah ba da fatawa fatawa ta Allah qul huwa min indi anfusikum ka ga musu ga kawunan ku waɗansu malamai suna kawo wasu asa na cewa sun ce sun yarda lokacin da an ka kame mutum saba'in daga cikinsu in sun sake su za ka ce mutum saba'in wannan yana cikin dalilai da suka biyo kenan Allah ya sanya daga cikin sabubban da za su sawa a samu wannan abun nan ku saki kafin ran sannan kuma ku zo ku saba ma Allah umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda sai a samu wannan matsala ina fata an fice ni to ki kaga min inda an fusiku muskila ta biyu ta musulmai shine cewa kafirai suna da wato raunin musulmai ya za a yi mu samu karfi mu samu imani mai gaskiya lokacin da kafiran duniya suka taru su murkushe addinin musulunci a Madina a cikin gazwatul Khandaq ko gazwatul Ahzab ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam taruha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa ko ba haka ba an samu matsala lokacin da an ka zo kafin ayi sulhul hudaybiya cikin suratul fath an samu matsala ko ba haka ba amma imanin sahabbai na gaske gaskata wanda suka yi ma Allah ya fitar da su walam ma ra'al mu'minuna al ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu mi asakamako wa radda Allah alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira lokacin da musulmai suka zo da aka yi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فانزل السكينه عليهم الله يا سن daga cikin suka ce ba su nutsuwa shi yasa Allah ce wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha kaga ba ku da iko amma Allah subhanahu wataala ya ba ku iko kenan in Allah zai taimake ku Allah zai taimake ku da gaskiyar ku shi yasa Allah ya faɗa a Badr ya taimake su suna a cikin karamcin jama'a da kuma rashin makamai wa laqad nasarakum Allah bi Badr wa antum adillah ko ba haka ba sannan Allah ya gaya mana in kun yi tsaiko da kun samu mulki zai ci gaba da taimakon ku amma da sharadi wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al-umur wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi sai Allah ya fassara da kanshi alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata su ne waɗanda in muka ba su iko a bayan ƙasa za su tsaye da sallah su yi kuma su sa a yi wa atu az-zakata su ba da zakka su bada kuma su bada izinin a bayar wa amaru bil ma'ruf su umurni da abu nagari wani hawa anil munkar su yi hani da abu naki in suna da ilimi su yi kuma su bar malamai su yi in ba su da ilimi su kama malamai ba su yi wa'azi walillahi aqibatul umur ga Allah ne am karshen al'amura yake komawa kina kaga ashe ba wai sojojin ka za su baka kariya ba ba polisan ka ba ba ajan secret din ka kadai ba ba jandarmomin ka kadai ba wadanda suna daga cikin asbab ko ba haka ba sannan kuma ba malaman tsibbu ba ba za su baka nasara ba an gane ko sannan kuma ba bokaye ba a'a ga hanyoyin da zaka bi Allah ya baka kariya ina fata an fahimta to sai mu ji zuwa ga me yake da suna raunin me yake da suna kaga wannan raunin da ya samu na musulmi idan kuma wannan tsarin soji kenan tsari misali da tattalin arziki da kafirai suka game muna kai ba mu samu mi Allah ya faɗa zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda matsala ta faru yaquluna la in raja'na ila al-madinati liyukhrijanna al-'abdu min al-adl hum alladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khaza'in as-samawati wal-ard kaga sun kace kar ku taimaka ma waɗanda ake waye da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku taimaka ma malami har sai ya gudu ya bar wa'azi ya koma neman abinci ko ba haka ba ake Allah ya ce walillahi khaza'in as-samawati wal-ard taskar arziki ta sammai da kasai ga hannun Allah take wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in ka tsoro Allah Allah ya samu mafita a ji tsoro Allah subhanahu wa ta'ala an gane du'ufkin nan kenan daga gare mu yake in mun gyaru Allah zai taimake mu shi yasa hadisi na Sauban wanda yazo a cikin sunan Abi Dawud hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushaku an tada al ummu alaikum kama tatada al akratu ila qasatiha yayi kusa al umma su kira juna su yi muku taron dangi kamar yadda ake kiran katta mabiya kan yin suna yin zuwa ga kwano ka kusan babu wasa قالوا قال فقال قائل سيقول متيتا بمنزا الله صلى الله عليه وسلم أمن قلة يومئذ يا رسول الله شن دم منا منا إنك أنت منزا الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم كثير kuna da yawa walakinnakum gusa'un ka gusa'us sayf kuna kamar karan karmami ko ba haka ba shara tattaka wadda gebe ga daukowa ba ta da cewa duk inda yake canza ta wala yanzi anna Allah min qulubi min qulubi adukum mahabata minkum Allah zai cire tsoron makiyanku daga gare ku ba komai kuke ba a duniya kamar ba babu ku wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan Allah zai sanya rauni a cikin zukatanku fa qala qa'il sai mun mutum ya ce ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal wahan menene raunin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hubbud dunya son duniya dukiya yanzu ba amma neman ta halal dan musulmi suna da masu kuɗin da talakawa kowa tunanin yake ba a samun dukiya halal wa karahiyatul maut da kyaman mutuwa da an baje zantan mutuwa wai wajen yaki ba da an yi zantan mutuwa an bata wuri sai an ce ga mai bata mun mutane wuri nan kamar dai mutuwa ba gaskiya bace kuma mutuwa za a yi ba ina fata mun kiri to kaga wannan kenan sai kuma muskila daga cikin muskilolin musulmai shine sabanin da akwai tsakanin musulmai wannan kuma shi ba Allah ya bayani shi karara in an samu sabani Allah ya faɗa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qawmun la yaqilun kana sa wasu tsammanin kafirai suna tare a'a wa qulubuhum shatta zukatan su daban-daban suke saboda maslaha ta duniya ta hada su zalika bi annahum qawmun la yaqilun mutane ne ba su da hankali hankali irin na na fahimtar shari'a ba hankali irin wanga mutum ya zamanto yana gane abin da ke cutar da shi ko bai cutar da shi a duniya ce kenan in ana so a komo zuwa ga alkur'ani a komo zuwa ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a komo zuwa ga shari'a da abinda malamai suka yi bayani suka yi istinbati sai ya zama to sabanin nan an samu sabani in kaga an samu sabani ba a samu fahimtar juna ba ba a dawo zuwa ga nasoshi ba ina fata an fahimce ni to sai kuma musulunci ya nuna in za a tafiyar da ƙasa a tafiyar da ita akan abubuwa guda uku manya manya waɗanda su ne za a ci nasara na farko dir'ul mafasid na biyu jalbul masalih na uku wato aljiryu ala makarim al-akhlaq wal jiryu ala mahasin al-adat shine dirbul mafasid abu na farko wanda ake farawa a tun kuɗi banna shine malaman usulul fiqh suke kira ad-daruriyat shine lalura tun kuɗi banna sannan kuma bannan nan ana tun kuɗe ta ko da alkhairi ko kuma da banna mafi karamci in ga babba ga babba karam ga banna karama da babba to karama ake dauka an gane ni sannan kuma jalbul masalih ana kiran shi wato at-tahsinat kyautatawa a jawo maslaha kenan sai an tunkuɗe banna ake jawo maslaha ba a jawo maslaha tare da banna don kowace banna tana tare da wani umfani yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kaga ana samun kuɗi cikin giya ana samun patent ana samun tax ana samun kuɗaɗe amma kuma ana samun nishaɗi da jin daɗi da burgewa da wayewa da ƙayatarwa amma kuma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sannan kuma aljariyu ala mahasin al'adat duk al'ada wadda bata saba ba musulunci ba musulunci bai ce a farka ba an gane ni to kaga waɗannan su ne manya-manyan abubuwa guda uku waɗanda musulunci ya ce a tafi da su haka ne ake tafiyar da siyasa ta musulunci ta cikin gida haka ake tafiyar da siyasa ta musulunci ta kasashen waje ba wani na zai zuwa ya koya musulmi ilimin da za su tafiya ba kuma dole malamai su tashi su binciki irin waɗannan abubuwa abinda magabata suka rubuta in mun kalli nasoshi na alkur'ani da hadisi da abinda magabata suka rubuta a cikin kowane fanni don saboda addini mai zamanto ba wawan addini bane ba wai jaye da mu da ake ba ido rufe kamar yadda ibnu khaldun ya faɗa wato al-maghlub mula'un bi taqlid al-ghalib shi wanda an karin jaya yana kauna yana kwadayi yana shauki yana begen kwaikwayo da wanda ya rinjaye shi komai mu kasance muna jiran turawa su ne za su yi mana alhali ku musulunci yayi bayanin komai da komai filla filla da ayoyi da hadisai da istinbati na malamai da ka'idodi amma mun koma baya muna jiran kafirai su zo su kawo mana ci gaba wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni da haka wannan a gurguje siyasar musulunci ta ciki da siyasar musulunci ta kasashen waje ko da tambaya za ta iya isuwa a gurguje kuma da usulukin da muka faɗa lokaci ya matso sosai malam ya kamata mu takaita sai sati bai saba mu ci gaba da mawdu'anmu da muke bayani a kansu abinda mun ka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure saboda jahilci ko karancin ilimin mu ko kuma saboda tuntuɓe irin tabantuwa ta dan adam Allah subhanahu wata'ala iya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah kai muna rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah Allah saka da alkhairi kuma yan uwa da sun yadda siyasa take ta cikin gida da kuma ta waje da haka abin da ya rage mana shine mu yi karatu domin mu san wannan abubuwa muna fata Allah saka mana da alkhairi Allah ba mu iko aiki da abin da malaka kanatar da mu da haka kuma nan za mu dakata sai rana to idan Allah kai mu da sai mu yi amfani da wannan lokaci ko da wannan dama mun salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala Amin.
ibrahim wa ala ali ibrahim Amin.
innaka hamidum majid آمين وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka duk ƴan uwa musulman da suke bara addu'a gare mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya Amin.
mu da su آمين ya Allah muna roƙonka duk masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimake su آمين ya Allah wanda sun karga mu gidan gaskiya musulmi Allah ka ji kansu mu Amin.
kuma mu yan tazo Allah ka sa mu cika da imani آمين ya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya آمين يا الله كذلك مسلم كده مسلمين الله آمين.
كذلك كهوش كده كافرين آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ليس غير الله رب العباد
Écoutez Bonferré FM à Dosso sur le 105 MHz,
Manga Kwara, Quarteg 1, Plateau, La Kouroussou,